الرحمن الرحيم فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تاكلون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدا من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تؤثر إلهي نظرة الألف انشرعني بها في دائرة عنايتي ونفعت أنس ترفعني بها إلى سماء حفظك ورعايتي وارفق نور تفصلني بها والمنتمين إلي من جور الجائرين ومكر الماكرين وظلم الظالمين ونفسة الساكرين وفتنة العقل الغادرين وطغيان البغاة المتربصين وشمات الأعضاء الطائنين ومن شر الخلائق أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da sake saduwa da ku a wannan masallaci mai tarin albarka inda muke taruwa domin tunatar da junanmu abinda zai amfane mu duniyanmu da kuma lahiranmu yau juma'a 21 ga watan ramadana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da garin Makka zuwa Madina 1443 wanda ya zo daidai da 22 ga watan hudu miladiya 2022 a wannan zawiya a wannan gari namu na kafancan Allah subhanahu wata'ala muke roka da ya mana jagoranci kan abin da za mu yi karatu a kai aran ma ya ja mana aya ta 73 a cikin suratul bakra wanda Allah subhanahu wata'ala yake cewa bayan a'udhu billahi minash shaitanir rajim fa qul nadribuhu bi ba'dihha kadhalika yuhyi Allahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun ma'anar ayan Allah subhanahu wata'ala yace fa qul nadribuhu bi ba'dihha a baya mun yi karatu akan an ce ma wayannan mutanen da wani ya kashe dan ya kashe musu dan uwa ko amma yayi da'awan cewa ba shi ya kashe ba har shi ne kan gaba wurin lallai a je wurin annabin Allah a samu wanda a samu bahasi a ga mai Allah subhanahu wata'ala zai faɗa akan wannan abin da ya faru to yanzu an zo an samu annabin Allah annabin Allah nan annabi Musa alayhi salatu wassalam ya yi ma Allah subhanahu wata'ala magana cewa ga halin da al'ummarsa suke ciki wani ya kashe wani ana son a gano wanda ya yi kisan nan Allah subhanahu wataala ya ce musu to a gaya musu kawai su yanka saniya wannan saniyan da kawai sun kawo saniya sun yanka shikenan magana ya kare to amma sai aka samu akasi irin wayannan mutanen nan ne wanda ba a bukatar mutum musulmi ya zamanto cikin su mutane masu inaji masu taurin kai masu jiji da kansu wanda su za a ce ai abu kaza ba za su yi wata kullum sai sun ta kawo nasu kwalokwalo din to yanzu wayannan bayan Allah sun ta kawo kwalokwalansu har dai an kai ga sun ce a gaya musu wani irin saniya ne menene kananta menene menene yaya girmanta yaya menene ba tana cin abinci ko ba cin abinci tana noma ko ba ta noma duka ba abin da Allah subhanahu wataala ya bukace su ba kenan to amma tunda su sun zaba wannan Allah subhanahu wataala sai ya bar su wannan abu to yanzu a ƙarshe sun ce wa Allah subhanahu wataala ko sun ce ma annabi Musa cewa wa inna insha Allahu lamutaduna yanzu dai kam annabi Musa daga wannan an gama daga wannan an gama kuma a jiya Allah subhanahu wataala ya bamu dama da iko inda muka yi karatu akan cewa an samo saniya ba ko saniyar nan an zo an same ta a gidan wasu bayan Allah wannan bawan Allah ko wannan yaron yana da yawan nike da suna biyayya ga iyayensa a ranar ma da aka zo neman saniyan sai da ya ƙara nuna wata biyayya ga iyayensa wanda mamansa ne yanzu ta rage ya ce ba zai tashi maman ba har ne aka zo aka yi magana akan siyan wannan saniya aka ce ita bata yi niyyar sai da saniyanta ba ko ba haka aka yi ba suka ce ke ko nawa ne ma dai a kashe aka ce to ko ta ce suka ce mata ko da za a cika fatan saniyan ne kamar yadda muke yin buzu a kasar Hausa ba an cicira nama ba kenan suka ce to ko da za a yi haka a cicira naman da ke jikin saniyan gaba daya fatan sai a rika zuba zinari kamar yanzu a kasar Hausa sai a ce to wannan fatan sai a rika zuba kuɗi a ciki har sai ta cika daidai kamar girman saniyan shikenan ta ce to in haka ne to za a yi ai za a siyar kuwa kaga ba karamin kuɗi bane shikenan Allah cikin rahmatsa da ikonsa yanzu an samu saniya suka ce ma nan Musa al'ana jita bil haq yanzu ne ka zo da zance na gaskiya kenan su a wurin su duk wancan abubuwan da aka yi ta yi su a wurin su kwalokwalo ne amma yanzu al'ana jita bil haq fadabahuha wa ma kadu yaf'aluna yanzu sun yanka saniyan Allah ya ce wa ma kadu yaf'aluna kadan ya rage su ce ma ba za su yi ba din to yanzu da sun yanka saniyan dama su abin da suke gudu shine kar a yanka ba lakanin ya kici tunda su a wurin su yanzu kamar lakani ne kar a yanka ba lakani ya kici ba yanzu kuma ga shi an riga an kashe kuɗi to wasu malamai suka ce a fa zama uwa wa ma kadu yaf'aluna suka yanka saniyan da kyar da sun ce kai amma ba sa dai kawai kawai dan mutum ɗaya kawai shi gina ita wannan wahalhalin Allah subhanahu wataala ne yanzu yake fa zaba ruwa yanzu riga sun yanka saniya wa ma kadu yaf'aluna kadan ya rage su aikata wannan abu aran ma ya ja mana ayan mu ta yau fa kun nadribuhu bi babiha Allah yake to sai muka ce musu su dauki wani sashi na jikin saniyan nan su duka wannan gawan da shi suna dukan shi wannan gawan zai tashi yana tashi zai dawo da ransa zai faɗa wanda ya kashe shi da ya faɗa wanda ya kashe shi zai ƙara kwantawa ya mutu Allah ya ce to kuma haka aka yi suka ɗauki wani sashi na saniyan malamin tafsiri malaman tafsiri sun kai komo akan wani sashi ne na saniyan aka ɗauka aka buga saniyan da shi za mu zo kan wannan wurin wannan saniyan bayan an ɗauki wannan abun kamar yadda mai dirin mansur ya kawo yake cewa an ce su ɗauki cinyan saniyan ne kaga na baya kenan in aka ɗauke shi kawai sai a jibga ma wannan gawan jim gawan ai zai motsa haka saboda ai kaga kaga cinyar zani yana da nauyi ko ko akalla ba ya bi ne nauyi to kaga aka jibga mai zai motsa ko to shikenan motsawa nan da kawai sai tashi haka mai durrul mansur ya kawo wasu imamu suyudi kenan a cikin littafin sa mai suna durrul mansur ya kawo kuma isnadin sa cewa imamu katada ya faɗa wannan imamu waki shi ma ya tafi akan wannan cewa cinya ne na saniya aka ce a ɗauka amma ibnu kasir a cikin littafinsa idan ka duba za ka ibn kasir ya ce a harshen saniyan ba a bakinta akwai harshe ba ko harshen saniyan aka ce su ɗauka sai su buga saniyan ya ce me yasa aka ce su ɗauki harshen saniyan saboda da harshe ne ake magana tunda yanzu ana son wannan mutumin ya tashi ya yi magana ne sai aka ce ya ɗauki harshen saniyan ya buga a buga wannan gawan da ita gawan za ta za ta yi magana ibnu kasir har ila Allah ya saka masa alheri ya kara cewa akwai riwaya ta gaba ita ce an ce a dauki wannan kashin wanda idan mutum ya mutu zaka kashin kasa ba ta cinye shi ba sa abin da ake kiran shi a kasar Hausa ba Maulana akwai wani kashi wanda bikin mutum baya baya da garga baya rubewa shi na kugu kashin kugu shi kashin kugun duk yanda mutum ya kai ga dadewa da mutuwa wannan kashin kasa ba ta cinsa to wannan ƙashin ne na saniyan aka ce a ɗauka sai a buga ma wannan saniyan a jikin shi ƙashin kamar yan boko za su buga newa yana jikin spinal cord ne to a can inda bayan yake inda daidai joint din baya yake da kafafun bayan daidai wannan wani za a ga ƙashin yayi haka ne haka yayi haka ko kamar abun kalle-kallen yara haka za a ga ƙashin yake to wannan wurin aka ce ɗauka sai su buga ma wannan wannan gawan wannan wannan gawan za ta tashi ibnu kasir haka ya tafi akai imamu qurtubi shi ma ya tafi akan cewa malamai sun samu sabani ne wasu malamai sun ce a daki da harshe a dauki harshen ne a buga masa wasu malamai sun ce a dauki kashin kunguru yawa kashin kunguru a buga wannan sani a buga wannan gawan da shi domin da wannan ne ake tartibin dan adam wasu malamai kamar yadda shi kurbabi kenan yace wasu malamai ma sun ce an ce a dauki cinya ne kai ibn kasir yace a shi imamu kurbabi yace akwai malaman da suka ce kowane kashi na jikin saniyan in dai za su iya rarimansa su buga ma wannan gawan gawan za su tashi Allah sai rahmatsa suna dauka kuwa suka buga ma wannan gawan ko ma menene yanzu zai yi harshen ne zai yi cinyan ne zai yi wannan kungurin ne zai yi kowane kashi ne a jikin sassan babban abin da ake so ka fahimta shine Allah ya yi ikonsa an buga ma wannan gawan wani sashi na jikin wannan saniya wannan gawa ta tashi wannan gawan tana tashi sai ta zauna sai aka ce mata waye kashe ka sai ya ce wane sai ya kira sunan shi gashi kuma a zaune a wurin sai ya ce wane dan wani dan uwana ta barayin wani shine ya kashe ni saboda ya gado na shikenan yana gama faɗa kawai sai ya fadi ya kwanta ya mutu ya shawo shi sai matsala ta kare tunda yanzu dai ya riga ya faɗa da kansa ga wanda ya kashe shi ga kuma dalilin sai kuma wannan mutumin sai ya kama kama kame cewa wallahi ba shi bane wallahi ba shi bane wannan magajin mutuwa ne kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza to sai aka samu su ma wasu daga cikin bani isra'ilan kuma sai suka ce zai yi ma ba mutuwa ba akwai kiyayya ne tsakaninsu shi ne yake so ya jona ma wannan eh za mu zo za mu ga yadda karatun yake ai wa kunna bibu fadiya kazalika yuhil kazalika yuhil lahu al mauta wa yuriikum ayati la'allakum ta'qilun to a daidai nan wurin sai matsala mai rikitarwa take tasowa kuma a musulunci matsala mai rikitarwa take tasowa a musulunci idan abu irin wannan ya faru yanzu mu a cikin musulunci yaya za a yi shi wannan mutumin yanzu na wannan zamanin namu na musulunci shi ba mutuwaye ba an so an tarar da shi cikin jini ko ya ke cewa jina jina kamar a ce an tattaka mai wuka ko an ko an harbe shi ko wani abu makamancin haka gashi nan dai bai riga ya gama mutuwa ba da sauran numfashi za mu ce ko da sauran rai a jikin shi yana nishi ko wani abu makamancin haka sai aka tambaye shi liti wa ya kashe ka sai ya ce lado ne ya kashe ni ka gani ka ga yanzu ya faɗa ya ce wane lado ne ya kashe shi sai a musulunci aka ce za a yi aiki da wannan maganar nasa ko ba za a yi aiki da maganar sa ba malaman musulunci sai suka kasu zuwa gida biyu kaga imamu malik da ibnu wahab da ibnu qasim sun tafa kan cewa za a yi aiki da maganarsa tunda shi ne wanda aka tattaka ma wukan kenan yana sanar da wanda suka kashe shi yana sanar da wanda ya cika masa wukan ko suka harbe shi ko suka mai wani abu makamancin haka tunda ya faɗa za a gaskata shi amma imamu shafi'i da ya kalla ya ce a ba za a yi aiki da maganar shi ba ba za a yi aiki da maganar shi ba dan wa da muke nazari da shi a daki sai ya ce zai yi zafin mutuwa ne ma wai ko zafin tattaka mai wuka da aka yi ne ya sa wai sai ya ce wanan ne ya kashe shi ya cika masa wuka ko ya ji masa rauni haka to amma zance mafi shahara malaman musulunci da dama sun tafi akan cewa za a yi aiki da maganan wannan mutumin da aka caccaka ma wuka kafin ya mutu ya ce wane ne ya kashe shi shi ne zance mafi shahara duk da wasu malamai kuma sun tafi akan cewa to ai wannan maganan da ya faɗa zai zama to kabar ne wal kabar ya hata milin sunik wal kadib shi kuma kabar yana iya ɗauka kowane labari ka'ida ne na malaman larabci wannan an gane wannan ko ka'idan malaman larabci suka ce kowane labari aka zo maka da shi in ba abin da yake da alaka da wahayi ba ne ko to wannan abin zai iya ɗaukan gaskiya zai iya ɗaukan ƙarya saboda haka yanzu kawai ba daga ya faɗa ba ya ce lado ne ya cika mun wuka ko lado ne ya kashe ni ko ya aka cewa lado ne ya raunana ni ko ya tattaka min wuka ko ya harbe ni da bindiga ko wani ko ya sa min kebir ko wani abu makamanci aka ce to ba daga faɗansa ba shikenan sai a kamo wannan mutumin shi litin a kama kashe shi kawai malamin da suka ce a ba wai mun saba wa maganar maliku bane a ko ibn wahab ko ibn qasim a mun ji wani kafin ya rasu ya ce wani ne ya taka masa wuka ko ya kwace masa waya ko ya kwace masa kuɗi ko wani abu makamancin haka to yanzu abin da za a je za a je mataki na biyu ne wannan mataki na biyu shine a fara bincike ko ai ko magana ne aka ba Allah subhanahu wataala ya ce in ja'akum fasiqun bi nabayin fatabayyanu ba fatabayyanu an tusibu qauman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin ba to ba daga faɗan shi bane kawai cewa litin ne ya cika mun wuka shikenan sai a kama litin nan a kashe shi ba a sai an tafi an fara bincike a kai za a yi ta yin bincike har gaskiyar wannan maganan ta bayyana kenan kaga a nan wurin aikin jami'an tsaro zai shigo ko jami'an tsaro wanda yake su kuma ɓarayin su kenan suna kiran abin da suna criminal department ne ko ya ko wani abu da suke kiran shi da suna ba yake ba jami'an tsaron ba mutane na bane sosai ka san sai ka yi ka tsantsan da su detectives yawa su detectives detectives su ne suke handilin din wannan za su yi ta bin matsalan a hankali a hankali har sai ka tunanin ma kamar ba su aikin za a yi ta bi za a yi ta bi har sai an kama shi akwai abubuwan cikin maganan ka za a kama ko cikin yanayi in ka zo kana magana kan yayi da ido su ne yake aikin sai sun sani ko ko a'a lokacin da aka tambaye ka akwai yanayin da kai da fiskar ka ce liti ya mutu ya ni ban sani ba takar ya kake yi hakan nan da kai su a wurin su akwai wani ishara cewa ya sani so daga nan za su yi tabi za su yi tabi za su yi tabi har sai magana ya fito da kanta wasu kuma jami'an tsaron in aka fara bi aka kana son ka sa wargi a ciki to su ma sai su fito maka ta hanyar da baka sani ba sai a fara tusharin ɗinka a fara azabtar da mutum har sai ya faɗa har sai ya faɗa suna da wani nau'i na hukuma da suke yi Allah mun tuba Allah ya tuba za a sa mutum a buhu yadda ka san garin rogo sosai za a sa mutum a buhu a fara narkan shi har sai ya faɗa ya ce ƙwarai ai ma da gora na kashe ne zai faɗa har da wanda suka taimake cewa taimaka masa duk sai ya faɗa su dai jami'an tsaro sun san hanyoyin da suke bi wurin binciko labaran sosai kuma za ka ga labari ya cikin kararan cewa ga yadda abin ya faru ga yadda abin ya faru ga yadda abin ya faru har to sai malaman musulunci suka ce wannan mutumin da shi gawa ko mai mutuwa ya faɗa ya ce wane ne ya caka mun wuka ya kwashe min miliyan goma to ba ko daga an kama shi za a fara kashe shi bane a sai an fara bincike an bi an bi an bi an bi an bi an bi har magana sai ta fito to sannan sai a matsa gaba wurin alkali alkali sai ya masa hukunci cewa Allah subhanahu wataala ya ce wan nafsu bin nafsi da rai a bakin rai wala kun fil qisas hayatun ya ul albab da allakum tattakuna tunda ka kashe rai yanzu kai ma za a yi maka in kuma customary court ne su kuma sun san yanayin tsare-tsaren da suke bi su ma za su hau matakansu za a bi za a bi za a bi za a bi to a wannan su kuma suna da lapsis da suke da shi ko za a iya cewa a zai yi lokacin da ya kashe shi ya sha giya ne so da tunda ya sha giya yana da excuse sai a fara kaza kaza kaza sai sai a ce an yanke wa mutum hukunci zai zauna a gidan yari shekara bakwai shikenan an gama bayan shekara bakwai sai ga mutumin da ya kashe dan uwanka ya fito titi yana yawo amma da za a yi na musulunci kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa ya ce wala kun fil qisasi hayatu a cikin qisasi da aka wajabta mu musulmai akwai rayuwa domin kowa ya sani idan ka kashe za a kashe ka ko ba shi bane Allah subhanahu wataala ya faɗa wan nafsu bin nafs wal ayn bil ayn wal anfa bil anf wal udhna bil udhn was sinna bis sinni wal juruha Allah na na to kaji kenan a kiristanci ma a bible ma akwai wannan live and let live live and let live ka rayu kai ma ka bar wani ya rayu an gane wannan ko a yau su kiristawa ai abubuwan nasu da suke da shi ai yana ma da yawa ba addinin musulunci ma rahama ne akan kiristanci ba su a cikin bible cewa suka yi if your hand ko leads you to a crime cut that hand za a yanke hannun idan idanka ya kalla haramu a cire plug it out a cire hannun idan haka bible ya tabbatar to kaga mu rahama ne ma addinin ma addinin ma yazo ya ƙara lullube su da shi ko ba haka ba kaga ma suna aiki da wannan dokokin ne ina ba za su yi ba Allah ya yafe mana to sai ma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wala kun fil qisas hayatu a cikin wannan kisasin abinda kai kai ma ai maka akwai tsarin rayuwa domin in ka kashe za a kashe ka in ka cire ma wani haƙori musulunci yace za a kama kai ma haƙorinka za a cire saboda wancan ba zai zama wawulo ba a rika mai dariya kai kuma kana rayu a kai ma sai a kama sai a girkide sai a cire in ka san za ka to kaga mutum ba zai yi ba in ka fere ma wani ko ya ke cewa ka fere ma wani kunne kai ma ka ce za a zo a samu reza ko wata wuka sai a yanke kunnen kai ma shikenan sai a ce wawan zero shikenan ka ci ba abinka in ka cire kai sanadiyar cire ma wani ido kai ma za a cire maka za a ci duk abin da kai ma wani aka ce wal juruha tisas haka nan idan ka ji ma wani ciwo yace to shikenan kai ma za a zo ne sai a auna inci nawa ne wannan ciwon da ka ji mai sai a ce inci biyu ne shikenan sai a samo likita kwararre sai a zo a auna sai a ja layi daga nan sai a ja layi kai ma nan wani sai a samo wannan abin da ka ji ma wannan mutumin ciwo kai ma sai a karce ka a wurin ya ci sai musulunci ya ce amma wanda ya yafi to fattiba'un bil ma'ruf wa adawun ilayhi bi ihsan wanda ya ce ya yafi an kashe mai dan uwa ya ce ya yafi kar a kashe wannan da ya kashe dan uwana amma ya biya diya to aka ce in ya tashi biyan diyan nan to ya bi biyan diyan cikin kyautatawa ma'ana sai a ce to maimakon a ce zai biya wannan diyan a shekara daya aka ce a sai a splitting dinta sai a rarraba cikin shekara hudu ko shekara biyar yanzu ka haka man diyar rai naira miliyan ɗari da wani abu ne duk wanda ya kashe rai sai ya biya naira miliyan ɗari da wani abu haka da musulunci ya ce to ai kaga zaka ga cewa to ina ma kai zaka samu kuɗin ko musulunci ce kwantar da hankali ba dai kai ba kana da yan uwa ko shikenan sai a fara lissafi yan uwanka da ke jihar nasarawa lafiya su nawa ne sai a ce akwai su guda biyar akwai ɗantani akwai lado akwai murtala akwai usman ga gani ko sai a ce to a rubuta su su biyar sai a ce a yana da yan uwa ma abuci sai a lissafa akwai mai tala akwai musa akwai yakubu akwai wani akwai ismail duk sai a rubuta sai a ce ai ma yana da wasu a kaduna sai a rubuta sai a ce akwai garba akwai mai tala akwai kuma ɗayan wanda aka same sunan babansu abubakar sai a ƙara rubuta sai a rubuta sai a ce ai yana da wasu a kano sai a rubuto a rubuto sunayensu misali sai a samu listin mutane guda goma sha biyar haddana nan gida yawa za ta ai yana ɗan wannan mai citar dinar citar nan ka gani ko sai a rubuto sunayen yan nan garin haka sai a rubuto ka ga yanzu suna sun tashi sun zama ashirin kenan shi kenan sai a ce miliyan ɗarin nan a raba ta kan wayannan mutane yan wannan naka mutane ashirin din nan kowa gwargwadon karfinsa da jalinsa kaga wannan mutumin na kaduna sai a ce tunda shi yana birni ne yana ganin kuɗi sosai ta ce zai biya miliyan arba'in sai a rubuto mai doguwar wasiƙa daga alƙali sai a so sai a kala da jasawai da sai a rubuto mai doguwar wasiƙa a ce gashi nan dan uwanka lado nagarin kafancan to ya yi aika-aika ya kashe rai saboda ka diyyar ran nan kuma naira miliyan ɗari da goma sha takwas ne saboda ka gara banka nan kila ɗan uwanka ne an aiko maka ana jira ka aiko da naka alkali ya baka daga nan zuwa shekara biyar ka gama biya sai a ƙara cewa to ai akwai ɗayan ɗan wannan shi na kaduna shi ba wani kuɗi yake da shi ba ce miliyan biyar shi kenan kowane shekara ɗaya miliyan ɗaya zai biya haka za a lissafa a nan nasarawa a ce ai suna ne su ba wasu masu kuɗi ba ne tilla harkar kifi suke to kowannen su zai kawo naira miliyan ɗaya da dubu ɗari uku uku sai a lissa zai a je bauchi haka za a yi ƴan uwan shi nan garin kuma za a ƙara dudubawa gani suwa da waye suke da ƙarfi sai a ce to shikenan a ai yana da alaƙa da arma sai a ce to rubuta sunan shi arma zai biya naira miliyan uku yana cuta shikenan sai a ce baba audu sai a rubuta an haka za a yi ba shikenan sai a ce an ba ku daga nan zuwa shekara biyar kowa ya biya to haka nan kuma za a yi ta bibiyan wa'annan ƴan uwan wannan haka za su ta kawo wannan kuɗin a hankali a hankali idan moto ne ya yi amfani da shi ya buge wannan yaron ya mutu gobe idan sun ga ya ɗauko moto zai fita za su ba shi me za su ce shi wannan mahaukaci ne zai je ƙara jawo mana shiririta ko idan ba moto ba ne babur ne ya buge wannan yaron ya mutu ko wannan mutumin ya mutu da an gan shi ya hau babur zai tuka za a yadda ba za a yadda ba idan da sanda ne ya buge wancan mutumin ya mutu yanzu an da yan wani sun ga yaro ko sanda yana yawo shi ba filani ba za a bari kai ko filani ne suka gan shi kuma ya rike sanda za su yadda ba za su yadda ba zai ja musu fitina saboda haka ba za a yadda ba sai aka ce wala kun shirki sa su hayatu yan uwana ba za su ƙara bari na inda moto na buge wannan mutumin ya mutu ba za su ƙara bari na na hau moto ba na zaman ni ne nake tukawa sai dai a saman mun wani wanda zai rika tuka motan duk inda zan je sai a kai ya ce ya fi musu alheri karshen wata a biya direban albashi shi ke ya yi haka za a yi wani kun shirka sosu hayatun ya kun albabi la'allakum tattaqun Allah ya tsara mana yana tsara
kuma ya ce wato musulunci ya tsara ya tsara saboda irin zaman da ake yanzu kara su bai mutum da shi da dan dan uwansa da dan uwansa babu wani alaka dan uwan bai damu da shi ba in karami ne in kuma shi din ne yake da wani abu bai damu da ɗaya dan dan dan uwan nashi ba to idan aka sa wa mutane wannan kowa ya ji a jiki yawwa to nan gaba zai sa kowa ya sa ido kowa zai sa shine dalilin kenan shine musulunci ya shar'anta wannan ne cewa idan dan uwanka yayi kisa duk nisan garin da kake a rubuta maka domin zai sa ka rika bibiyan halayen da yan uwanka suke amma yanzu idan muka tsaya muka kalla yanzu ina yan uwa a nasarawa zai yi ba ruwa na da shi daga shekara sai shekara shekaran ma sai ya waya da lauya to ya can lafiya ne an muku ruwa ko ya ji ruwa shi ke to amma idan irin wannan abin yana faruwa za a ga akai akai ana bibiya sai in ya buga maka ya lafiya da ya lafiya na sai ya buga maman bai dai ci gaba da hawa motar nan ba ko ce bai ci gaba ba ce to yawwa barka barka za a rika bibiyan juna ana tabbatarwa cewa kaga alaƙan nan ta zumunci da musulunci yake nema yana nan kenan amma yanzu a cikin mu akwai wanda raban shi da ya je gidan dan uwansa ya manta ya kaci dai a hada a hanya a kwana biya yara na lafiya na shi kenan ya wuce ko shi kenan. ko kai wani ma a ma yi wayan ko kamar misali dan uwana da ke akwanga a yi wayan ma da shi sai ya zama tuwa manta yaushe rabon da ayi wani sai ka ji mutum ma yana faɗa da kansa ga ai zai kai wata biyu fara gona da wani wayan ma kamar ya kai ka- to kaji baba ya ci shekara biyu ba to wannan duka ba karantarwa musulunci bane musulunci yana son ko da yaushe ka rika bibiyan yaya halayen da yan uwanka suke ta nan ne ma idan wani yana cikin wani yanayi wanda yake bukatar taimako kai Allah ya rufa maka asiri zaka taimake shi shi ma in yana da wadata yana bibiyan ka wani hali kake ciki kana cikin wani yanayi sai ya taimaka maka amma yanzu ba muna da yan uwan da ba ka da lafiya kana neman naira dubu bakwai ne kuɗin magani saboda wannan alakan ta yi nisa hakan nan wannan rashin lafiyar ta dubu bakwai za ta kashe ka sai ka mutu kawai sai ya aiko wai da buhun shinkafa jarkan manja jarkan man gyaɗa to wa kace ka yanzu shi ya kace ka To ko ba ko ba ka wani ma shi ya kace ka mutumin da zai idan ka mutu zai iya aiko ma gidanku da buhun shinkafa jarkan manja ko gishiri na waya a yi addu'a a yi a yi walima ya yake cewa a ci abinci na makoki da ya zama makoki jarka kaji malam ya ci jarkan manja ma ya kai dubu ashirin kaga kaga da ya biya dubu bakwai din nan ba mamaki da ka ci gaba da rayuwa ko ba haka ba ba muna da awan cewa in lokacin mutum yayi ba zai mutu bane a'a amma Allah subhanahu wata'ala ya sanya sabubba sabubba akwai sabubba ko kuma manzon Allah ai ya gaya maka Allah subhanahu wataala bai taba saukar da wata cuta ba sai da aka saukar da maganinta to amma kan wannan naira dubu bakwai din da baka da shi dan uwan nan naka ga can a Lagos ba ruwan shi da kai ko Nasarawa ba ruwan shi da kai ko Abuja ko Kaduna ba haka nan wannan lalura za ta kashe ka to amma idan akwai kyakkyawan mu'amala ya bugo waya duk kwana biyu kwana uku ya buga waya ce, ai na ji muryanka yayi wani kasan dawa idan yana damuwa da kai da ya ji muryanka ina wani ya daji na ji muryanka wani iri ko kana bacci da cewa ba bacci ba ai ban da lafiya ne wallahi me ke damun ka ce ai ciki ne da kai kai duk cikin ma dai gaba ta ji asibiti turo da account sai ka ji kilin ko kaga an ce ci rayuwanka to amma ba wannan alakan sai ma ka mutu ne sai a gaya mai ina wannan dan wannan ka dan wurin gwaggwala rai sai ga wani ya mamanta shi ya mamanta sai ga yana wani dogon nazari wane ne ma ai yaran nata ne wallahi na ma kasa azumi wannan wanda da ya ya gama jami'a aka ce da zai zo wurin ka ya rika aiki ciu ya yi aure ne ko kuma ai ya mutu ne inna lillahi wa inna ilaihi bar da turo kuriya sai abinci wanda za a kai wurin sadakan makoki ya kashe ka so wannan bai musulunci ke kokarin nuna mana shine duk halin da dan uwanka yake ciki ka sa ido akai ka sa ido a kai kuma da za a dawo da wannan abun kowa zai fara lura da ɗan shi kowa tilla ni dai ba yanda za a yi ba ni ne kisa ba a ce wai an yanko min naira miliyan arba'in ko kai a tunanin ka wannan naira miliyan arba'in bai ishe ka jari ba
da duk wannan lalacewar da ta kayi mata sarki da alkawari da an kau da an kau tilla kowa ya sa ido a kai kowa ya sa ido a kai domin yanzu misali wayannan yaran da muka ki sa ido a kansu an yan uwanmu ne ko kannanmu ne wasu ma yayyinmu ne ko ba haka bane yanzu idan na sani cewa idan kanina Allah ya tsare kowa na Allah ya tsare ya je ya yi shaye shaye ya ɗauko wuka ya caka ma wani cewa zan biya diya zan bashi ba zan bashi ba dole za ka sa ido so ko dai ka samu mai aikin yi ko ka tafi da shi wurin aikinka kai tela ne ka rika koya mai shingo kana kana jiyawa haka za ka ta jiyawa ni ma haka nake da sai rubuci wallahi ake ko so amma tunda ba ruwanmu da wayannan abubuwa ana ganin in yaje ya dauko ma kanshi aiki shi kadai yan sanda za su kama a kai shi dogon gida ko gidan yari shikenan kai ka ba ruwan ka shi yasa abubuwan yake karfin gwiwa amma musulunci ya gaya maka wala kun fil qisas hayatun ya ul albabi la'allakum tattaqun to shine wannan matsalan da malamai suke magana wasu malamai suna ganin wannan kisama din cewa idan wane ya ce wane ne ya kashe shi za a yi aiki da shi ko ba za a yi aiki da shi ba wasu malamai suna ganin cewa ba za a yi aiki da shi ba wasu malamai suka ce ya za ku ce haka bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi aiki da shi lokacin da aka kashe wani bawan Allah aka zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka ce da kafin ya mutu wannan mutumin ya ce wane ne ya kashe shi shi kenan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to shikenan su wayanda aka ce su suka yi kisa su zo su rantsi ko wanda ya kisan wanda aka ce shi ya kisan ba dole za a mutu sunan wane ba ko a ce lado ko misali ladan na yi zai zo dole hukuma za ta kamo shi to in aka kamo shi aka ce to yayi rantsuwa rantsuwan da za a yi za a yi rantsuwa ne so hamsin hamsin za ka rike ƙur'ani sosai ce na rantse da Allah wallahi tallahi ba ni na kashe ba sai a ce ɗaya sai ka ƙara faɗa na rantse da girman Allah da zatin Allah wallahi tallahi ba ni na kashe shi ba ce biyu za a karkirgawa kana kira ma kanka azaba da hukuma ce idan kuma ni na kashe shi azaban Allah da lalacewa ana kirgawa shi hudu sai ka ƙara faɗa haka zai kai ya har sai ya kai hamsin to da ya ya kai hamsin sai a ce to shi kenan ya kubuta wani idan wanda aka ce ya yi kisan da ya zo aka ce ka rantse shi kama ya rantse aka ce ya za ka yi rantsuwa ne so hamsin kuma kana kira ma kanka bala'i da musiba shi kai na wallahi ba zan yi ba sai aka ce to su wanda aka kashe ma dan uwa su kuma yanzu za su yi rantsuwa shi kenan sai a duba a gari cikin yan uwan wanda ya rasu wane ne babba mai hankali sai a duba sai a shi akwai dan liti ina dan liti yazo kenan dan liti sai yazo sai ya tsaya sai a ce to kun shigar da kara kun ce an kisa ce eh kana nan lokacin da mutumin kafin ya rasu ya ce wane ne ya kashe shi ce eh ina ci to zaka yi rantsuwa a madadin yan uwanka cewa wanan ne ya kashe shi kenan shi ma sai ya tsaya sai ya rantsuwa ya ce na rantse da Allah wallahi tallahi billahi allazi la ilaha ghairu wannan nan shi ya kashe dan uwana domin dan uwana ya faɗa kafin ya rasu sai a ce daya sai ƙara yi na rantse da Allah wanda babu wani sarki sai shi dan uwana ya tabbatar mana kafin ya rasu wannan ne ya kashe shi haka za a yi ta yi zai rika nawa zai rika caccanza kalan sigogin rantsuwa yana kuma shigar da azaba da abin nan cewa idan ba haka wannan dan uwan namu ya faɗa ba kafin ya rasu azaban Allah sai haɗa yan wannan shi gaba daya ce azaban Allah da kushin Allah an gani ko ya tabbatu akan waɗannan duka yan uwan nan namu
Baba malam wanda bai zo gudu ba ba.
An an ja mai kawai an ja mai an hada da shi kawai shi kenan to ai dama in ba akan gaskiya kuke ba dan me za ku rantsu in ba akan gaskiya ai shine babban abin ai in ba akan gaskiya kuke ba dan me za ku rantsu ku daura mu wani kisa Ana gamawa.
bayan Allah ya ce wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannama khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adaban muhina kawai sai ku zo ku daura mu wani kisa bayan Allah ya ce duk wanda ya kashe wata rai babu gaida ba dalili to Allah ya tsine masa Allah ya la'ance shi Allah ya yi fushi da shi Allah ya tabbatar masa da azaban gidan wuta azaban mata wulakanci kawai sai ka daura mu wani cewa shi ya kashe dan wannan haka bayan ba shi bane shi za ka ce za a yi wannan rantsuwan saboda haka wanda yake wurin dan uwan wanda ya rasu din idan ya san ba haka bane yaji ana jawo musu bala'i domin abin da zai faru shine idan ba shi ɗin ba ne kuka yi rantsuwan duk arzikin wannan familin zai talaurit zai lalace wanda yake yin cefanen dubu biyu to cefanen ɗari kuma sai ya gagare shi kaga wanda ya san ba haka bane kai kai kai da ka tafi tsayan kuma ce kai kai da ka tsaya na tsaya na cikin nan muna dai ganin dai zamu yafa wannan abun kawai saboda mene ya san abin da zai je ya biyo baya so haka sai ce a daka da anawa kai kai ka ja mana tsaya a nan.
amma an gaskiya ne in gaskiya ne kowa zai ce a yi mana suna san san cewa suna da gaskiya an gane inda abin yake ko so wannan shine dai maganganun da malamai suka yi ana gamawa shi kuma wancan sai a kama shi a kashi ana kama ana gama shi kuma wanda aka- aka tabbatar cewa din yayi kisan shi kenan shi ma sai a kashe shi a gaban mutane kuma dan ya zama mutuwa mutane darasi ba za a je wani a ce a'a an kai shi wani bayan lungu kaza kaza wani ma daga cikin sai ya tunani a an yara aka je lungun nan bai farbala a guje ba a a gaban mutane za a sa shi ga- ga bishiya ne sai a daure shi sai a ce to kowa ya gani duk wanda ya je ya kashe wani ba tare da wani haƙƙi ba irin wannan hukuncin da za a ma wannan yanzu haka za a mai shi kenan sai a samu wani jami'in tsaro kawai irin mayan nan bai iya saitin nan kawai Pam! kawai sai ɗauke shi kawai shi kenan sai a gane shi kawai shi kenan ya fashi kowa yana ganin gaga wannan ta ta markaɗe in kuma ba wannan ba da wuka ne sai a samu wani gwanin tsara mana Eh, a cikin jami'an tsaron za a samu wani shi jami'in tsaron ana tare masa mutuncinsa za a sa mai wannan abin fiskar an gane irin abu wani abu wanda ake kulle fiska wanda ba za ka iya gane wane ne ba kada a hanya in ka gan shi Zakiya, shi ma a sa mai wani abu wanda zai kulle fiskarsa sai dai ido kawai za a rika gani da hancinsa saboda numfashi sai a bashi bindigan kawai ya harbe shi in ba harbi bane da wuka ne kawai zai tsaya a wurin alkali yana gama faɗa cewa to kana da wani magana maganar ka na karshe ce ina da magana da karshe ranka yi shi ce menene maganar ka duk wanda ya san ina ina bin shi bashi ya kai mu matana to an ji ɗaya wanda kuma yake bi na bashi to bai yaji dan ni dai ya tafi ya ce to an ji an ji shikenan sai a tsare shi kawai duk da kafin nan za a bashi dama zai faɗa me yake so ya ci na ƙarshe duk shari'a ta bada wannan daman eh ya ci me yake so ya ci na ƙarshe sai ya ce kilishi a kawo mai kilishi sai ya ci a wani kaza a kawo mai kaza shikenan za a bashi wannan dama ko ko ruwa a kawo ruwa mai sanyi dan za a masa wannan gatan da an gama kawai alƙali sai ya ce to shikenan shi wannan mutumin yana nan a gefe inda bindiga ne yana gefensa domin zai tsara ni kawai an gama kawai a gaban kowa in kuma mai bindiga ne shi nan za a samu mayan sai yake a kasan jami'an tsaron ma kala kala ne akwai wanda baya misin eh snipers ko yau za a sami mugun sosai sai sosai nan kana asarar bullet din ba eh a haka ne wannan in aka asarar bullet aka gwamnati ta yi asara ne wannan sai ci sosai pau shikenan an gama da shi shikenan kowa sai kama gaban shi za a bai shi zai kamar awa ɗaya a wurin kowa ya tabbatar ya mutu sannan sai a zo sai a ɗauke shi sai a shi a dinne shi a mai sallah za a dinne shi duk da haka za a mai sallah da ana haka da barna ta yi sauki a barna malam ya kara mana ya ce da ana haka da barna ya zama to sauki ba wani wanda zai yadda ya je ya aika aika ko zai yadda ne ba zai yadda ba Allah ya tsare mu Allah ya kare mu malam da ya ce Allah ya ci gaba da faɗa a aya ta gaba aya ta 74 Allah ya ce ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالهجارة أو أشد كسرا وإن من الهجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يحبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل أما تعملون الله سبحانه وتعالى يتكبر الشيوى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك sannan zuciyanku ta kekashe bayan wannan abin da kuka gani bayan sun gani cewa yanzu gashi ya tashi ya faɗa ya ce wane ne ya kashe shi sai suka ce kawai mu ba mu yarda da wannan ba mu suka ce ai ba bayan sun gani gashi ya tashi ya faɗa ya ce wane ne ya kashe ni sai wasu daga cikin suka ce mu ba mu yarda cewa hakan bane na fahiya kal hijara Allah yake sai zuciya ta zamanto kamar dutse au ashaddu kaswa ka san dutse yana da karfi ko irin wannan dutsen irin irin manya-manyan duwatsun nan irin wayancan dutsen ka horon nan kaga dutsen dai zai yi wuya ka iya dannawa kaga ya lotse ko kamar da wahala ko sai dan dai mutum su ba man yau to shi ke kaga to zai yi wuya ka danna su ka ji taushi ko kuma babu wani mai da zaka iya shafa ma dutsen wanda zai yi taushi ko ba haka bane a kaga kamar yanzu idan mutum a muke da suna yana da nan yana yana son ya kwance wani noti sai notin ya ji kwantuwa ana samun wani dan mai a dan daddaga ko sai da an yi dan dan ya dan jiku da ka kwanta sai ko to kaga shi wannan dutsen bai da wani abu wanda zaka iya yi ya faman wanda in ka danna zai yi taushi babu to sai aka ce au ashaddu kasuwa zuciyar na kuma sai ta fi dutse tsauri irin ta yadda ba yadda ma za a imani ya shiga kenan wa inna min al-hijarati Allah ya ce to ai ma daga cikin duwatsu lama ya tafajjaru minhu al-anhar akwai wanda yake fitar da korama a jikinsa korama za ta rika gudana haka stream irin kamar wannan ruwan swan haka ga daga cikin dutse yake gangarowa ana diba ana amfani da shi kamar wannan dutsen da ke nan bayan mu za ka ga daga cikin dutse ne ruwa yake zubowa ko ana gani wa inna min hala ma yashqa fa yakhruju minhu al-ma akwai wanda ruwan da yake fitowa daga cikin dutsen saboda alaman cewa dutse ma yana da taushi akan zuciyar wayannan akwai wanda ruwa yana filfilowa ne amma ba wai ya zama stream ba an gane ko za ga dai ruwan yana dan fitowa haka yana dan gangarawa kadan kadan amma ba mai gudana ba shine ma'anar shine ma'anar wannan wa inna min halama wa inna min hala ma yashqu fa yaqul minhu al-ma wa inna min hala ma yahbidu min khashyati Allah daga cikin duwatsu da muke gani akwai wanda tsoron Allah yake kama ta kawai sai ya rikirkito kawai sai ya faɗo shi ne za ka ga wayanda suke kusa da ƙauyuka ko kusa da wayannan duwatsun za su rika ganin dutse ya hau kan dutse ko sai kai ta mamaki wai waye ya daura ne ba wanda ya daura Allah ne to akwai wanda in ya tsaya ya tsaya ya tsaya kafin an ce komai yana ma Allah tasbihi to idan tsoro tsoron Allah ya kama wannan dutsen kawai sai yanke jiki ya faɗo kenan kaga dutse ma yana jin tsoron Allah wane ne ya faɗa wannan Allah ne ya faɗa wa inna min hala ma yahbidu min khashyatillah akwai dutsen da ke rikirkitowa saboda jin tsoron Allah wa man lahu bighafilin amma ta'malu Allah ba mai rafkana bane kan abin da ku kuke aikatawa ibnu kasir yayi magana akan wannan ayan a cikin tafsirin sa yake cewa kaga Allah subhanahu wataala ya ja hankalin musulmai kar su yadda su ɗauki hali irin halin wa'annan yahudawa wanda za a yi ta musu wa'azi a yi ta musu wa'azi a yi ta musu wa'azi amma wa'azin ya shiga ta wannan kunnan ya fita ta wannan kunnan akwai wanda ana gama masa wa'azi zai ce maka Allahu akbar ya ustaz ko ba ka ake yi ba yanzu ko Allahu ko kuma in mata ne ka gama musu wa'azi sai a ashe ma kan yi wa'azi ma ka zauna anan me yasa baka je masallaci ba ko ba ka baka ba san da irin wayannan abubuwan to sai Allah ya ce kai kar ka yadda a matsayinka na musulmi na kwarai ka ɗauki irin wannan halin ba shi da kyawu domin mene Allah subhanahu wataala ya ja hankalin musulmai a Qur'ani yake cewa suratul hadid aya ta 16 inda Allah yake cewa alam ya lil ladina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala min al-haq wa la yakunu kal ladina utul kitaba min qabl fa tawala alayhim al-amadu fakasat qulubuhum wa kathirun minhum fasiqun ma'anar ayan Allah subhanahu wataala yake cewa alam ya lil ladina amanu ashe lokaci bai yi ba ga wayanda suka ce sun yi imani an taksha qulubuhum bi zikrillah zukatansu su ji tsoron Allah ta hanyar ambatan Allah ta hanyar sauraron wa'azi da ake musu wa ma nazala min al-haq da kuma abin da aka saukar wanda yake shine gaskiya alqur'ani ai duk wa'azin da za a yi maka ai ana amfani ne da ayoyin qur'ani ko ko hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wancan hadisin da ka haddace shine wancan hadisin da ka haddace wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa addinu an-nasiha shi addinin musulunci gaba ɗayansa nasiha ne ba inda aka ce ka zo kama mutum karfa karfa tole tole sai ya dena a nasiha ne a wani kaza kaza sai zabe suka ce to gawa za a yi nasiha sai ya ce lillahi ana yin nasihan ne da Allah ana yin nasihan ne da ayoyin Allah shine ma'ana tunda kai dai yanzu duk kwakwalwanka komi jan wutan kwakwalwanka komi kawo wutan kwakwalwanka in an ce ana ma Allah nasiha ka san haka wani yawanci ake fassarawa a kasar Hausa addinu an nasiha kullu liman kullu qala lillahi ana yin nasihan ne ga Allah kai za ka ga Allah ne ka mai nasiha saboda babanka ya rasu eh za ka gan shi ne to ai ba abin da ake nufi ba kenan to da aka ce kunna lillahi qala lillahi ana yin nasiha ne ga Allah ma'ana ana yin nasiha ne ta hanyar amfani da ayoyin Allah sai a gaya maka Allah ya ce baya son kaza baya son kaza baya son kaza yana son mai aikata kaza yana son mai aikata kaza saboda haka ka zamanto cikin masu aikata kaza wal rasuli ana yin nasiha ne ga manzon Allah ma'ana ana yin nasiha ne da hadisai zantuttuka maganganu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa sai a ce maka manzon Allah ya ce ƙarya babu kyau kaza babu kyau kaza babu kyau amma manzon Allah ya ce gaskiya yana da matukar muhimmanci a rayuwa mai yin gaskiya Allah subhanahu wataala zai sa shi a aljanna har ma ya faɗa Allah ya gaya masa a Qur'ani cewa ya ayyuhal ladina amantu billahi wa kunu ma'as sadiqina makamantan wannan kaga kana masa nasiha da aka zo na gaba sai aka ce wala immatul muslimina da jagorori musulmai duk wayanda suke jagorori ne to su ana musu nasiha kuma yadda musulunci ya tsara yadda ake wa jagorori nasiha ba kamar yadda muke yi bane yanzu akwai kurakurai da yawa sai kawai mutum ya hau bari ranar juma'a ce gwamna kaza Allah ya kwashe masa albarka saboda ya ƙi yin kaza ya ƙi yin kaza ya ƙi gama titina a unguwa kaza da layi kaza aka ce wannan ba nasiha ba wannan cin mutunci ne kawai ana yin nasiha ne ta hanyar ka samu mutum daga kai sai shi sai Allah kuma ko kai ne yanzu mutum ya zo nan wani ya same ka ya ce maka da kai kai ba ka yin sallah a cikin mutanen nan sai ka ji wani iri ko ba gaskiya mu ga mu mu gaskiya ana kiran mutum ne gefe misali ma lokacin da ka kira wani sai ka ce mai ma alhaji wane ya bani sako na baka ka ga zai tafi yanzu cikin murna da farin ciki yana zuwa sai ka ce mai ka raɗa mu din nan ana sallah kai kana zaune kana chatting abun nan da kai baka kyauta ba saboda haka kuma ka tuna gidanku manyan gida ne babu wanda aka sani a gidanku mutumin banza ne kai dan me zaka zo ka fata sunan gidanku yanzu amma wannan ka gani sai kai ne da Allah ya gyara saboda muna ganin ka da mutunci shike da to to sai an jima dai ma ƙara haduwa yanzu ya dawo cikin ku sai ga yana dan dariya dariya ka yana dan dariya kiliya shike kaga ba wanda ya san me kuka tattauna su ma ƴan uwan ne za su rika zaune yanzu to ina sakon ina rabon mu sha ku dai ku bar wannan magana shike kaga amma da a ce a cikin mutane ne kamar nasiha ba zai taba dauka ba wala ya mutum musulmi kenan ana majagorori nasiha amma a same su daga su sai kai amma hura lasfika da muke yi yanzu a cima wani mutunci a cima wani mutunci wannan ba nasiha bane sannan wa ammatin daidaikun mutane ma ana musu nasiha za a same ka da kai sai shi ai magana kaza kaza kaza kaza sai a gyara kuma ina gana abin da zamu iya dauka kenan in Allah ya kai mu gobe zamu kara daukan wannan sakamakon lokaci ya riga ya ja abin da muka faɗa daidai Allah ya ba da lada wanda muka faɗa bisa kuskure Allah subhanahu wataala ya yafe mana dan wani na son ya tambaya akan maganar biyan diya Eh mana, ai a hidiman sallah ka zo da bindiga ka harba sama sai ta kubce sai ta buga kan wani sai ya mutu sai ka biya diya. Ko ka zo da mashin saboda murnar sallah kai kwabo kai kwabo kawai sai ka hada da wani kai sama da shi ko irin masu tuka motar nan da ake yi sai mutum ya yi haka sai ya kashe wani sai ya biya biya sai ya biya an gane wannan ko ba wani maganar cewa wai ana murnar sallah ne wani kaddara ne ba wani maganar kaddara ba shi yasa manya ko hukuma ko yake ko fada ko lafiya masarauta ta ce kar a yi wannan abubuwan ai abin da ake ma mutane gudu kenan shi ne abin da muke magana Allah subhanahu wataala ya ce almajiran ku ana ba yawa kananan ƙananan dawakai su ma duk wani yaran da aka ba shi doki ya je ya hau kan wani wannan ya ji ciwo sai an biya diya ai in aka ji masa ciwo ko ai kisasi wannan shine abubuwan wa alaikum assalam suke yi mene eh suna azumi suna ne to ai wannan azumin sai in an ce an yafe diya sai an yafe diya idan ba yafe diya ba sai ka biya kudin rai kuma sai ka yi azumi abubuwa guda biyu ne Allah ya yafe mana muna tambayi da ba tambayi to Allahumma bi rahmatika alwasi'at ummana وقنا شر ما همنا وغمنا وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا وأنت راض عنا يا كريم واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأئمة المسلمين الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وتقبل منكم مولانا
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين